الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تيورانا لهدي شرين شاءكو watan rabi'un al-akhir hijira 1447 wanda ya dace da biyar ga watan goma 2025 ci gaba da karatun tasrifi daga littafin lamiyatun af'al ta jamaluddin ibn malik rahimahullahu ta'ala darasinmu na 21 darasin da ya gabata an gama bayani akan babe da yake magana akan ma'aunai na ismul fa'il da ismul maf'ul yau za mu tashi babu abniyatul masadir sulafiyyati mala yake cewa walil masadiri auzanun ubayyinuha فللثلاثي ما أبديه منتخلا وتنسخا منتخلا so duka dai yana hawa e fa'alun wa fi'lun wa fa'ulun aw bita'imu an nasin aw al alif al maqsur muttasila fa'alan fi'lan fa'ulan wa nahwu jala رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا مجردا وبتتأنيث ثم فعا لتن وبالقصر والفعلاء قد قبلا wani magani ko za mu iya fassara su to ibn malik rahimahullahu ta'ala yake cewa babu abniyatil masadiri as-sulasiyati wannan babu zai bayani akan auzanu na masadir amma fa ana nufin masadiru as-sulasiyya wato da alfi'il sulasi da aka yi magana aya duk bayanin da aka yi a baya ba a yi magana akan masdari ba eh misali menene ma'aunansu tun daga sama'iya da kuma na ƙiyasi to shi ne to idan an ce almasdaru a wurin malamai wato suna nufin alhadas kawai in sun ce alhadas suna nufin wani abu wanda yake samamme ko farare ba tare da ya gwamayu da wani lokaci ba na lokacin da ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo idan ya gwamaye da ɗaya daga cikin lokutan nan guda uku to ya zama fi'ili kenan an gane ko to wannan a shi ake kira da almasdar eh to kuma kusan malaman malamai dai sun yi saɓari amma mafi yawan malamai kuma wannan shine mazhaba ta albasriyuna cewa shi masdari da gare shi ne ake wato gina duk wani abu wanda yake mushtaki yan ce mushtaki shine kalmar da za a fitar da ita daga wani wata kalma akwai almushtaqat za su kai guda takwas to duka malamai suka ce ana ciro su ne daga ainihin shi almasdar an gane shi yasa mai mulhatul irab yake cewa wal masdaru ya baitin yake wal masdarul asli ya baitin yake ko ba kai can ba to sai ya zan shi mai mulhatul irab ya bi tafarkin albasiriyuna cewa masdari shine asali da gare shi ake cago wato duk wani abu wanda yake mushtaqi don sun ce almustaqqat suna nufin alfi'il fi'ili mushtaqi ne an ciro shi ne daga masdari haka ismul fa'il wanda aka yi a baya shi ma mushtaqi ne haka ismul maf'ul shi ma mushtaqi ne wanda shi ma an yi shi a baya haka as-sifatu al-mushabbaha sifa wadda take al-mushabbaha ita ma mushtaqqa ce haka af'alu tafdili shi ma mushtaqi ne haka ismul ala wanda zu za su zo cikin lamiyatul af'al ismul ala shi ma mushtaqi ne zarful zaman zarful makan to haka dai suke kusan guda takwas to dukkaninsu ana ciro su ne daga almasdar eh ana ciro su daga masdar to shine mala yake cewa walil masadiri ya tabbata ga almasadir jam'u masdarin wa huwa lismu dallu alal hadasi fakat masdari yana da ma'aunai ubayyinu ha in ka bi ni a hankali zan ma bayanin su daki daki eh tun daga na sama'iyatun da kuma na qiyasiyatun to falis sulasi ya tabbatan ma sulasi shi wannan almasadir din ko kuma wannan afwan auzanu din ai waɗannan auzanu din da zan maka bayani to falis sulasi ya tabbatar ma waɗancan almasadir ɗin da na yi maka bayani na sulasi ma ubdihi wanda yake zan bayyana maka shi nan gaba kaɗan muntakala kuma ina mai zaɓa maka abin da malamai suka faɗa ni ma ba wai na ƙirƙira ba ne ko kuma muntakila ina mai zaɓa maka abin da aka ji daga larabawa ko muntakala ina mai zaɓa maka ko zan suna waɗanda aka zaɓa daga cikin kalaman larabawa muntakala daga ismul maf'ul kenan muntakila ismul fa'il an yi shi a satin da ya gabata to yana nufin ai muhtaran lahabin naƙalis sahihi duk abin da zan kawo maka to naƙali ne ni ma cirantowa ne kuma cirantowa wanda yake lafiyayye kenan ba komai zai kawo maka ba ya zaɓi wanda yake sahihi to sai ya zaɓa maka sai ya kawo maka don su zama maka a matsayin misali to su auzanu ɗin nan suna da yawa yawa kuma ba na wasa ba e, shi yasa wani ƙauli a malamai suke cewa sun haura ɗari su na ƙiyasi kenan ɗan gane ko e, abin nan e, sun haura ɗari na abin nan na sama'i eh wato in ka hada da na asulasiya da wani sakina to sun haura wazani ɗari sun kai ɗari da wani abu na kiyasi kuma dama su ba a ƙayyade su ta fuskar yawa tunan da ya fara da na sulasi ya ambaci wajen wazani 48 wazani 48 to duka za mu yi bayaninsa insha Allah ya ce fa'alun akwai ma'aunin fa'alu yi wa fa'un fataha da iskanin ainu iskanul aini da kuma fataha ga abin nan sai lamun ƙarshe ko wannan ita ta gidan na ce ba ruwanmu da ita eh to ina misali shine kabaraba ya duribu sai ka ce darban to darban masdari ne na daraba darban kaga fa'lan to shine shine ma'auninsa eh to akwai kamin mu ci gaba akwai shi masdari akwai ismul masdar shi masdari shine wanda haruffansa sun yi daidai da na fi'ilinsa shi ake kira masdari yanzu misali daraba aga harufa nawa to darban fa to duk sanda ka samu mazari ya cika wannan to sai a kira shi inda ya zan harfan iri ɗaya ne ba a samu bambanci ba amma in ya zama mazari haruffansa akwai ɗan canji kila ta fuskar yawa ba su kai yawan na fi'ilinsa ba to sai a kira shi da ismul masdar kamar wallahu ambatakum min al-ardi to kaga nabatan ismul masdar ne saboda ambata harufa nawa ne hmm? eh kaga akwai hamza eh akwai nunun akwai ba'un akwai ta'un to nabatan fa hmm? nunun hudu ne nunun ba'un madda alif sai mi sai ta'un kaga babu hamza to wannan canjin da aka samu shi yasa sai aka kira shi da ismul masdar saboda harufansa sun dan canza manami yawwa eh to wannan shi ake kira da ismul masdar ko kuma a ce kallamahu kalaman kallamahu kalaman kallamahu harufa nawa ne kallama a cire hu don kakku rikici kallama hmm? harafi hudu ne kafin ko lamun mushaddada sai mi sai mimu to kalaman ba shi ma wani ne go eh kaga kafin ku yi a hankali mana ku mai da abin hayaniya kaga kafin sai mi lamun daya sai madda alif sai mimu kaga wancan lamun guda biyu an samu canji ko ba samu to kaga ya zama ismul masdar kenan saboda haka sai dai a kira shi da ismul masdar don wazanin kallama shine ta kaliman to wannan shi malam zai ma magana akan masdari ba ismul masdar ba kaga sabanin daraba eh darban kaga haruffan dai su ne katala katlan a gani kafin ta'ul lam a fi'ili kafin ta'ul lam akwai su a masdari eh ya kashe kenan mana'a sai a ce me man'an fahima fahman e, to fahman man'an katlan darban duk ma'aunin su fa'alu mm, duka ma'aunin su fa'alu to wazani na farko kenan fa'un da wasali ainun da kuma sukunu na biyu wa fi'ilun sai fi'ilun shine fa'un makasura ainun sakina e shi ma dai na sulasi ɗin ne ina misali kamar fasaka sai a ce mi fiskan alima haluma to kaga ko kaga wazanu fa'ilun kenan ko kaga an samu na biyu kenan sai na uku wa fu'ulun akwai fu'ulu shi ma mazari ne na sulasi ka shakara sai a ce me shukuran lillah aga ala wazni fu'ulan fa'un madmuma ainun sakina ko fu'ulan ka hazina sai a ce me huznan ka ƙaruba sai a ce mi ƙurban kaga duka alawazi ne fa'ul kenan ko eh dukkaninsu kaga alawaza ne fa'ul ko to wannan in mun duba duka ba ta'un a cikin auzanu ɗin ko ba a ce fa'alatun ba ba a ce fi'ilatun ba ba a ce fu'ulatun ba to wani zubin kuma sukan zo da ta'un sukan zo eh sukan zo da ta'un shine abin da yake magana au sai ka ɗauko muttasilan wani lokaci kuma fa'alu ɗin nan fi'ilu ɗin nan fa'ulu ɗin nan yakan zo yana mai saduwa bita'i mu'annasin da ta'unta mu'annas ko kuma awil alifi almakasuri ko kuma ya zamo ya haɗu da alif ta makasuri suna makasuri ko? to sai mu ɗau na farkon fa'alun sai mu ce mi fa'alatun fa'alatun ina misali kataba ya tubu sai a ce mi taubatan nasuhan ba ga nan ga ƙur'ani ba to taubatan ɗin nan mazari ne to wannan sai ya zan an ƙara masa ne ta'un saboda haka aka ji larabawan sun faɗa eh kaga ba sai bai tsaya ga tauban ba sai zan yana da mi taubatan ka rage ba sai a ce mi ragbatan aga alawaz ne fa'alatun ko bahuja abu ya yi kyau bahujar rajulu ai hasuna sai a ce mi bahajatan to sai na biyu kaga in ka hada sun zama hudu kenan sai mu dauki fi'ilu ba shi ke bi ma fa'alu ba sai mu ce fi'ilatun shi ma mu sa mai ta'u ta'anisi ko sai mu sa masa ta'u ta'anisi ko kana shada dallata ya ba da sanarwa tsintuwa abin da ya bace yana kan bada sai a ce mi nishdatan eh ko ka ahina alaihi ma'ana ya yi kullaci a kansa to akan ce mai ihinatan a ga alawazi ne fa'ilatan kenan ya kullace wani abu na adawa biyar kenan ko to sai fa'ulu shi ma ka sa mai ta'un ka ce mai fa'ulaton ko Eh, kamar misali haruma alaihi al'amru sai a ce mai hurmatun ko hurmatan mm, ya haramta gare shi haramci ko ko kadura launuhu launinsa ya gurɓace sai a ce mai kudiratan alawaz ne yawon to kaga mun samu ma'auni nawa shida can ga uku marasa ta'un nan ga uku masu ta'un ƙarshe aga mun samu shida cikin arba'in da wani abu da zai ambata to wannan shine ne magana ta da ya yi a dunkule au bi ta'imu an nafin muttasila to hakan kuma yakan zo muttasilan bil alifil makasuri da alif ta makasuri eh kamar fa'ala sai ka ɗo fa'alu ba shi fara da shi ba to sai ka sa mai alif ta makasuri a ƙarshe sai ka ce fa'ala na bakwai kenan ko ina misali ittaqallaha sai a ce mi taqawan ko taqawa mm taqawa a ja alif din ko eh kada'ahu da'awa idza sa'alahu lokacin da ya roke shi kaga ala wazni fa'ala da'awa fa'ala ko taqawa fa'ala eh to sai ka do na biyu fi'ilu shi ma sai ka sa mai alif maqsur sai ka ce fi'ila ka zakara Allah zikira ko zikira lokacin da yayyabo gare shi kenan ko kaga takwas kenan to sai na tara fa'ulu sai ka ce me sai ka ce fa'ula karaja ilaihi rujua rujua wannan ai ya zuwa qur'ani ko hmm ka gani ar-rujua to ai mazari ne dawowa dawowa tana ga ubangijinka ana nufin ai rujua ka qaruba ilaihi sai a ce me qurba qurba kenan mun samu ma'auni nawa a wannan baiti ɗaya kaga duka iya baiti ɗaya to duk wannan duk sun kunshi fa'alun wa fa'ilun wa fa'ulun aw bi mu'an da sun awil alifil maqsuri muttasila to sai na goma eh sai ka ɗauko fa'alu ɗin ba can za a yi ta komawa fa'alu ɗin nan da ya fara da shi ko? To sai ka ƙara mai alif da nunun ƙarshe, sai ka ce fa'alanu, fa'a, ba fa'alu ba ne, to ƙara alif sannan da nunun ƙarshe. Ya koma fa'alanu kenan ko? Ko bai koma ba? To ka gani? Na misali, kamar ka ce lawahu. bidainihi sai ka ce layyanan layyanan eh lokacin da ya ƙi biyan shi bashin shirar wurori to shine sai a ce lawahu bidainihi an gane ai akharahu bi wa'adin ya jinkirta masa lokaci bayan lokaci eh lokaci bayan lokaci haka shani'ahu ya yi ƙiyayya gare shi inna shani aka? to a mudari akan ce shani'a min babi fa'ila to a mazari sai a ce mi shan'anan ko wala ya jari mannakun? shan'anu ƙaumi ai mazari ne shan'anu kada ƙi an gane wasu mutane ya hana muku kai musu adalci eh ya zamo na goma kenan to sai ka ɗauko ka koma kuma baya ka ɗauko fa'ilu kasara ga fa'un ko sai ka ce mi shi ma ka ƙara mai alif da nunun sai ka ce fa'ilanu eh ina misali eh hmm? eh hermanan izama na ahu ko? haramahu sai a ce hirmanan alawaz ne yawwa kamar nasiyahu sai a ce me nisiyana ai an nisiyanu mazdari ne fi'ilinsa shine nasiya ya zama na sha nawa sha ɗaya to sai fu'ulu shi ma ka ƙara mai alif da nunu sai ka ce me sai ka ce fu'ulanun ka gafara lahu gufuranan ya, ya gafarta masa ko? Eh, wannan shi ne fa'alanu, fi'ilanu, fa'ulanun. Eh, to, wani haujala, hakan kuma mazari na sulasi yakan zo kamar ma'aunin a wato jala ko? Eh, yakan zo kamar ma'aunin jala. Jala. Eh. To me mazarin jala? Ko yi shiru? Hmm? Gashi nan jala, ridan, huda, wa salahin, sun mazid, fa'ila ko? Hmm. Na'am? Kace mi? Eh? Eh? Na'am? Shi ne fa'alu, can duka ainihin migare ta, sukunin duka a misalan da muka yi sha yi, ba sukunin gare ta ba, to yin sai ka yi mata fataha. Mm. kaga an yi na fa'un da kasara an yi na fa'un da fataha an yi na fa'un da bamma an yi na ainun da sukunin saura ainun da ainun da ainun da bamma to duk suna nan ta yi to kafare ha sai ka ce me fara fara kakace far farahan farin ciki e kajjaliya ra'asuhu e kansa yayi sanko sai a ce mi jala jalan shine ga yana ai a baitin wani hau jalan e sanko mazari ne to jala shine sanko an gane? to kaga fa'alu ne ai to haka ridan eh kaga kai na fa'un mai fataha ko yawa to sai ka dauko mai kasara eh kaga fi'alu kenan sai fi'alu ko eh shine na sha nawa shine na sha hudu ina misali karadiya sai ka ce mi ridan alawaz ne fi'alu e kasa gura ya kaskanta ko ya yi kurciya sai a ce mi sigaran sigaran ba sigiran ba sigaran to kaga duka sun yi daidai da ridan ridan ko yawwa to sai ka ɗauko fa'alu mai damma ga fa'un, fa'alu, e, ka hadahu Allahu sai a ce mi, hudan, e, kasara suran shi ne ya yi tafiya da daddare, sai a ce sara, sai a ce suran, mm? ya yi tafiya da daddare kenan ko? Yawa ya zama na sha biyar kenan. To haka yakan zo wasa lahin alawazi ne? Fa'alin. ala wazni fa'alin shine fataha ga fa'un fataha ga ainun sannan tare da ƙara alif gaban ainun madadin fa'alu sai ya koma fa'alun kaga an ƙara mi an ƙara alif ka zahaba sai a ce mi subhanallah zahaban eh zahaban wasaluha al'amuru al'amari ya yi kyau ya ce salahan salahan kharibal baitu haraban fasad al'amuru to wannan shi ne ya yi sun mazir fa'ila to sai ka ƙara fa'ila sai zamo na sha eh na sha bakwai eh na sha bakwai fa'ilu mm, fa'ilu ina misalin fa'ilu ka dhahika dhahikan dhahikan yayi dariya ba ana cewa adhahiku ba to ai mazari ne eh mazari ne ai eh mazari ne mm? to suna nan da yawa to sai na sha takwas shi ne ce mujarrada wabitatta anisi sun mafa'alatun wabil kasiri wal fa'ala'u ƙar ƙubila eh to nan za mu kwana in mun tashi sai a tashi mujarradan saboda dole a haddace su arba'in da takwas ne kaga tsora ma arba'in kenan tsora talatin kenan to duka suna nan ta yi insha Allah kuma duk wannan sama'iya ne to duk abin da ka ji an ce sama'i to za ka haddace shi shi sama'i yuhfazu da'iman saboda ba a saba masa kamar nassi yake to in baka haddace ba kuma kaga zaka iya saba ma nassi da wata ran abin zai zo yana da sama'i amma sai ka kirkiro wani abin sai ya zamo ka saba ma nassi kenan to a wannan lokaci kaga sai a siffanta ka da jahilci to dole in mutum na son ya gano masdarin suna sula wannan da ana magana sulasi ne ba mu shiga ruba'i ba ba mu shiga humasi ba ba mu shiga sulasi ba duk suna nan ta insha Allah so ya zama wajibi a haddace mai ya gama zai kawo na kiyasi suma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله